أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله المتفرج باسمه الأصلى المختص بالملك العز الأحلى الزاهر لا تخيل ولا وحمى الباطن تقدس لا عدنا صلى الله على الفاتح الخاتم سيدنا وحبيب قلوبنا محمد بن عبد الله رضي الله عن أصحابه ذوي القلب والجلال الذين فازوا برؤية النبي المختار ورضي الله عن آل بيته الطاهرين المطهرين ورضي الله عن القلب المكتوم وبرزخ المحمدية وقطب الأسباب الشيخ السيد أحمد بن محمد السجاني ورضي الله عن خليفة أبي العباس مؤلف كتاب خاتم الإلباس الشيخ السيد إبراهيم إياس رضي الله عن السادة التابعين والعلماء الآمنين والأئمة الأربعة المجتهدين ومن والاهم ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mu gode ma Allah subhanahu wataala da ba mu dama da ar lokaci bisa dawowa wannan karatu namu na wannan littafi mai albarka wato littafin ruhul adab ruhul adabi kamar yadda kullum nake fara nake mai mai ta littafi ne na maulam shekul islami wa sa'adatul anani ashek asayyid ibrahim iyas a littafi ne wanda shi ya rubuta domin nuna ma dukkanin al'umma musulmi hanya ta saduwa da Allah lami lafiya kamar yadda kullum nake faɗa ba littafi ne kawai da ya shafi ɗariƙa ko ƴan ɗariƙa ba a'a dukkan musulmi littafin akwai fa'idojin da zai amfana a cikin shi. Wannan shi ne zama na arba'in da takwas. Akwai suka kuma da za mu tashi ina kyautar musamman manta ba muna cikin baiki na wajen ko hamsin da shida ne. Na rinan shafatun da babu kwai cikan nan a rubuce a nan gabana. Idan yan uwa ba su manta ba muna magana akan inda shi yake magana karka yarda da kanka. Karka yarda da kanka ya zama to ka mai da kanka kai ne na Allah duk sauran mutane kana kallon su cewa ba na Allah bane kai ne yardajje a wajen Allah kai ne wanda ba ka da matsala a wajen Allah shine baitin da muke magana to bayan mun fassara mun dan yi jawaban da muka yi sai muka ce to akwai zantuttuka na bayan Allah sadatu na sufiya jagororin mu na tufaye akan wannan mas'ala wanda suka yi maganganu gwalagwalan maganganu waɗanda sun shafi wannan matsalar da kuma dai daɗaɗan maganganunsu wanda ma sun cancanta a ce an rubuta su ne da ruwan gold wanda sun cancanta a rubuta su da ruwan zinare wanda kuma alhamdulillahi ba su zamanto yadda suka zamanto a wajen Allah ba sai da zuciyarsu ta cika da abubuwan da za mu ji dinnan duk abin da ka ji a bakin su to wallahi zuciyarsu ta kudurta abin da yake sama da haka duk abin da ka ji a bakin su na mai da kai zuwa ga Allah da tawazu da rashin ganin kai da ganin kowa ya fi su ba a baki kawai suke faɗi ba a suna gaya maka gaskiyar abin da zuciyarsu take kallo ne duk abin da sun faɗa game da kansu to haka zuciyarsu take kallo kuma haka suke kallon kansu a sai ce wa mimma ja'a anil a'immatil kirani sadatin sufiya min aqwalihim fi dami anfusihim wa adami ridahum anha وما شابه ذلك من أقوالهم الرائعة ridwan Allah alaihim ajma'in yana daga abin da ya zo daga shugabanmu jagororinmu na sufaye na daga zantuttukansu waɗanda zantuttukan suna shiryarwa zuwa ga zargin kansu da suke yi da kuma rashin yarda da kansu da abin da ya kama da haka na daga zantuttukansu dai masu ƙayatarwa wanda sun cancanci a ce an rubuta waɗannan zantuttukan da ruwan zinare ne yarda Allah ta tabbata a gare shi. Na farko akwai Abu Aliyin al-Fubayl bin Iyad wanda ake kira da Abu Ali shine Fubayl bin Iyad wanda المتوفى في ال- في المحرم سنة سبع وثمانين ومئتين a cikinsu akwai fadlin iyal wanda yake ya rasu ne a cikin watan al-muharram shekara hijirar annabi tana shekara na ɗari biyu da tamanin da bakwai shi fadl bin iyad a wannan lokaci ne ya rasu kala ga abin da yake faɗa na daga zantuttukan shi waɗanda suke na faɗa na nana ta ya tantance a rubuta waɗannan zantuttukan ne da ruwan zinari yake cewa lau anna duniya da dai a ce duniya bi haza tiriha da dukkaninta a ce duniya da duk abin da yake cikin ta gabaki daya uridat alayya za a bujuro da ita a ce ga ta an kawo min ita kyauta a bani duniya da duk abin da ke cikin ta sannan kuma wala uhasabu biha kuma sannan an yi alkawarin cewa duk abin da ma aka bani nan ba ma hisabi ba za a yi min hisabi akan wannan abubuwan da aka bani na duniya ba a ce duniya da duk abin da ke cikin ta a ce ga ta an kawo mini kuma an bani ita kuma a yi min alkawarin ba ma hisabi yace la kuntu ataqazzaruha yace wallahi da na ji kyamata da na kyamace ta na ni zance ta kama ya taqazzaru ahadukum aljifata kamar yadda ɗayan ku yake kyamar mushi idza marra biha an tusiba saubahu idan ya wuce ta mushe a wajen mushe a ce mushe ya taba mai tufa to kai yadda kake kyamar a ce mushe ya taba ma tufa a lokacin da zaka wuce ta wajen mushe ita to haka da za a kawo min duniya gaba ɗayanta da duk abin da ke ciki a yi min alkawarin cewa ba ma za a yi min hisabi ranar tashi alkiyama ba kyamar da zan ma duniya to irin kyamar da ɗayan ku zai ma mushe a lokacin da yake wuciya da shi kai ya taba mai tufa da Allah idan dai haka ne ai ku hakan ne sannan kuma ayyukansu za su tabbatar maka da haka. Jama'a in dai har zai zamanto haka, to dan Allah, to ina kuma da ina kuma yadda annabi ya faɗa cewa halaluha hisabun wa haramuha iqabun. Kai tsaye abin da annabi ya faɗa kenan. Halaluha hisabun wa haramuha iqabun. Duk abin da ka samu a duniya idan ka tara kuɗaɗe masu yawa, sai kuma Allah ya taimake ka. Duk abin da ka tara ɗin ka tara ne ta hanyar halas. Duk abin da ka tara ka tara ne ta hanyar halas ba komai wanda ba halas ba a ciki. To shi wannan ɗin ne za a yi ma hisabi a kan shi. Sai an tambaye ka kwandala kwandala ya aka yi ka tara. Bayan an gama wannan sai kuma an da ana tambaye ka kwandala kwandala ya aka yi ka kashe wajen kashewan ba. ya ce wa haramu ha ikamu in ku haramun ne to kai tsaye kawai a kuba ne wuta ne kawai kamar da annabi ya ce kullu lamin nabata bil harami ko ko nabata bis suhudi fan naru auladi duk wani naman da ya ya ya tohu ya tohu da ta ta dalilin haramun to wuta ita ce mafi dacewa da wannan naman kowane irin nama ne wuta ce kuma annabi ne yake faɗin magana ba shi kuma in ya faɗa dama haka abin yake sai ma da abin ya zama ka sannan yake gaya maka kuma Allah ba zai tashi magana shi dan wani ba Allah ba zai tashi magana annabi dan wani ba saboda haka duk wanda kaga ya yana kokarin sai ya kare duniya ta kowace hanya to gaskiyar magana in ma bai gaskata wannan annabi ba ko da ko ya ce yana addinin sa ko da yana ya ce yana addinin musulunci to bai gaskata maganganun annabin ba wai ma yana jin kaman ba haka bane an dai faɗa ne ba za a yi ba kuma wallahi da nabi ya faɗa yake za a yi za a yi wani babban bawan Allah wali ne babba amma ya rayu ne ya rayu ne cikin talauci sana'a shiga ko amma babba ne a wajen Allah bayan rasuwarsa sai aka yi mafarkin shi a cikin a a aka yi mafarkin shi a lahira ana mafarkin mutum bayan rasuwar shi shine liqa'ul ahya'i fil amwat rayayyu suna haɗuwa da matattu ta hanyar ruhinsu a duk lokacin da kai kwanta barci ruhin ka yana fita daga cikin cikin jikinka ne amma ba ya tafi kenan ba numfashi shine shine igiyar da ta haɗa shi da jikinka a wannan lokacin shi sa mutum ya mutu ba za ka yana numfashi ba to a duk lokacin da ruhi ya bar jiki to ya samu cikakken ƙarfi to haka duk inda ka ga ga ka a wajen to ruhin ka ya je wajen ne inda ka zanka a mafarki ina abin da kake gani a mafarki to haka idan ruhi ya sadu da ruhin wanda yake bayan mutuwa to duk abin da ruhin wanda ya mutu ya gaya mai to gaskiya ne kawai ta abin da ya gaya mai gaskiya ne dan ne dan wanda ya mutu ya riga ya bar gidan duniya ko a nan duniya tataccen magareci ne to ya riga ya bar gidan karya duk abin da ya faɗa yau gaskiya ne ke sa mu mutum ya gaya maka magana kan kai wasa da shi a cikin sabon annabi ko wanda aka kashe yayi wasiya a da a mafarki aka gan shi yayi wasiya kuma ya faɗi yana da kaza yana da kaza a waje kaza a waje kaza kuma aka ji aka tono dan aka ji abin da ya faɗa kana ana tare to bayan rasuwan wannan wali babba sai aka yi mafarki shi a lahira sai wake ake tambaye shi ya Allah ya ka samu Allah yace alhamdulillah na samu Allah cikin karɓar dukkanin ayyukana yace Allah ya karɓi salloli na da nayi duka alhamdulillah ya karɓi azumi na da nayi duka alhamdulillah ya karɓi duk ibadu na da nayi tasbihi na da istighfari na da salatai na duk Allah ya karɓa sai ce sai dai wata matsala kwaya daya ta rike mun wuya ya ce lokacin na raye kun san cewa sana'a ta da kone ya ce to ta rana na ɗaukan mota mata itace da na ɗauka mata itace muna cikin tafiya muna cikin tafiya sai na ji wani abu ya makale min a tsakanin har haƙorana wani abu da ya makale min a tsakanin haƙorana sai na ɗan ballo wani balli na itacen wannan mata sai na yi sakace a haƙorina da na yi sakace sai na yadda ita wannan ballin ita ne za ka tsare da na yadda zai da shi in dai barin ishi ya zame ba mutum haka a lahira to sai dai kawai da shi Allah ya ji kanmu da sauran ka ce Fudail bin Iyad ya ce wallahi da Allah ba duniyar nan gaba ɗaya da abin da ke cikin ta kuma a ce mun ba ba komai ba hisabi yace to kiyamatar da zan mata irin kamar da kuke ba bushe waɗannan mutanen wallahi ba su zama yadda suka zama a wajen Allah ba sai dai suka zama yadda suka zama saboda waɗannan karatu suka kullum muna yi mu rika ganewa cewa kan ko muke mawa mana muna wa kanmu ne don ku kwatanta waɗannan mutanen fa tashabbahu in lam takunu mislahum inna tashabbaha bil kirami falahu ku kamanta in ba ku zamanto irin su ɗari bisa ɗari ba lallai kamantuwa da bayan Allah rabo ne samun rabo ne samun nasara ne fa tashabbahu in lam takunu mislahum inna tashabbaha bil kirami falahu ku kwatanta su idan ba ku iya zamantowa kamar su ɗari bisa ɗari ba wannan shine ainihin zancen ku gairu bin iyawa قال المؤلف wanda ya ɗanyi ta'aliki a kan wannan magana saboda wannan magana na taro ta ne a cikin al-risalatul qushayriya ta Abu Qasim al-Qushayri to akwai malamin da ya ɗanyi mata ta'aliki aka ta sai faɗa a wajen ta'alikin yace wa fihi dalilun kai a cikin wannan magana ta Iyad bin Fudail bin Iyad akwai dalili ala kamali halihi a bisa cikar halin shi da ya samu ma abu da tsakanin shi da Allah irin hali da sufaye suke kaiwa lalle wannan na nuna Ubangiji ya ya cika a cikin halin sa tsakanin sa da Allah wa unsihi bihi ma maulahu wa un wa unsihi bihi da kuma irin daidai hasu daidai kewa da ke wato kar ka dauka su suka dabbaka wa kansu wannan a zikiran su ne suka fuske su suka kai su fada Allah sai suka manta da duniya da lahira da abin da ke cikin su saboda wannan cikar halinsa ne a fadar Allah da kuma irin ɗaya kewarsa wanda ya samu daɗin ɗaya kewa da Allah yau sai ne da daɗin aljanna ba ballanta na duniya aljanna ma ba ta da ba ne daɗi ba sama da daɗin ɗaya kewa da Allah lala ana tare yake wasu giraki ma da ya samu kisti giraki da fana'i da ya a halar Allah dalili istigiraki da fana'i a halar Allah babu abin da ya kai shi daɗi ‘yan aljanna lokacin da za su ga zafin Allah suna manta ma da wadanin aljanna ne. To a rufai suna samun kansu a cikin wannan halin tun a duniya su samu istigiraki da fana'i ibn taymiya kansa ya taɓa cewa wallahi irin halin da muke ji a zuciyar wani lokaci gaskiyar magana ‘yan ‘yan aljanna suna jin irin wannan lallai akwai ni'ima a aljanna. Tun a nan duniya. Shi sa nake gaya muku cewa mamai mai tawa babu wani malami kwaya ɗaya da ba a kan wannan layin da tasawuf yake ba inda yana da hankali ba wani malami kwaɗe da ba kan layin sufanci yake ba inda yana da hankali yau in ba sababbe ne dama ba a ce mana bai koyi da sababbu ba da la'ana tare saboda haka sai malam ya ce wa man hadihi haluhu yace duk wanda ya sami irin wannan halin tsakanin shi da Allah law uridat law uridat alaihi aljannatu da za a bujiro mai da aljanna bima fiha da abin da ke cikin aljanna ya ce la kana ma huwa fihi alazza indahu min ha ya ce wallahi da halin da yake ciki da istiraki da fana'i a fadar Allah ya ce da ya fi ya ci mai daɗi fiye da aljanna yace fa kaifa fid duniya to balla ina kuma ga- ballantana ina kuma ga duniya allati karraha maulahu allati karihaha maulahu duniyar nan da ubangiji shugaban shi baya son ta waza hadahu biha kuma ya gudar da shi yace ya kyamace ta to saboda haka kama waza hada ibadahu biha ya kyamatar da ainihin bayin shi daga gare ta yace kasi karkata zuwa gare ta kas saurare ta don haka wannan shine irin zantukan sadatu na sufiya wanda wallahi ya tantanta a rubuta shi da ruwan dinare Allah ya saka musu da alkhairi zan maimaita fata shabbahu ko zan ci gaba da maimaitawa fata shabbahu in lam takunu mislahum inna tashabbaha bil kirami falahu ku kwatanta waɗannan bayan Allah in ba ku zama irin su ɗari bisa ɗari ba lallai kamantuwa da bayan Allah samun rabo ne wannan kenan wa qala abu ali razi abu ali razi yace wani babban malami ne daga cikin jagororin sufaye yace sahibtu al-fudaila na aboki nayi abokantaka da fudail bin iyad salasina sanatan yace shekara talatin wata bawan Allah bada muke karatu kowanne muka dauki a na kowanne bawan Allah na dauki maganar sa ina dan fadadawa in yana da maganar biyu ko uku da ina kawo su har yau muna magana akan zantukan Fudail bin Iyad um Abu Ali Razi yace nayi abota da Fudail bin Iyad shekara talatin ma ra'aituhu dahikan wala mutabassiman a shekara talatin ban taba ganin yayi dariya ko yayi murmushi ba a shekara talatin sai wata rana ya ce illa illa yawma ma tabluhu aliyun kenan da dan shi aliyun ya rasu kenan kuma yana murmushi a rana ah abin ban mamaki shekara talatin ba taba abin da ya sa shi da ariya ko murmushi ba a shekara talatin sai kuma ga shi yau an yi mai mutuwa kuma sai ga shi yana murmushi abin ban mamaki fa kuntu lahu fi zalika sai da ce mai ah ya haka shekara talatin muna tare da kai ba taba ganin dariyar ka ko ko ku murmushin ka ba amma yau kuma an ma rasuwa kuma a wannan ranar ne kake dariya kake murmushi فقال سيدي قريقوا إن الله أحب أمرا فأحببت ذلك الله yana son karɓar ran ɗana yau to shine zuciya na nima ta so abin da Allah ya so shi sa nake dariya Allah abin da Allah yake so yau ke ne karɓi ɗana sai na ji to nima ina son abin da Allah yake so sai wanda ya sa min dariya da murmushi wane mutane fatashabbahu in lam takunu mislahu inna tashabbaha bil kirami falahu ku kwatanta waɗannan bayan Allah ko ce mu kwatanta waɗannan bayan Allah in ba mu zama to irin su ba lallai kamanta bayan Allah samun rabo ne a wajen Allah wannan na gama magana akan kobai mijin iya sai babban bawan Allah na biyu shine Abul Hasan sirriyu min al sirriyu min al mughallas sirri wanda ke ce masa sirriyu sakti a sirriyu sakti wa kana radiyallahu anhu mulaziman bainahu shi sirriyu sakati ya zama to mutum ne mai yawan lazumtar gidan shi mai yawan lazumtar gida la yakhruju minhu illa lil juma'ati wal jama'ati baya fita daga gida idan ba ranar juma'a ko zai je sallar jami'i ba baya zuwa ko ina wala wala yarahu fi ghairihima illa man yaqsuduhu ba wanda yake ganin shi inda ba wanda ya je wajen shi ba dan me li salamati dinihi dan ya dan ya tsere dan ya tsere da addinin shi wairahatan wairahatin liqalbi dan ya hutar da zuciyar shi wa badanihi kuma ya hutar da jikin shi qala abu umar al-anmabi abu umar al-anmabi yake cewa ma ra'aytu ma ma ra'aytu a abadanin sirri yace inda nake a duniya ban taba ganin mutum mai tsananin ibada da bautar Allah kamar sirri saka ba yace atat alayhi saman zamanin wata kuna sanatan ya samu shekara 98 kamar yadda na fara gaya muku a wancan karatun shekara shi 98 a duniya ma ruwiya murfaji an ba a taɓa ganin shi ya kashe gida kamar yadda Allah rama nan yi a shekara 98 ba fa kwana 98 ba ba fa wata 98 ba shekara 98 ba a taɓa ganin shi ya kashe gida ba kullum aikin ibada yake yi illa fi illatil maut sai a rashin lafiyar mutuwa sannan aka taba ganin shi aka shingide dala kun ji irin ibada shi to bari mu ji irin yadda yake kallon shi kuma tsakanin shi da Allah ku dai ji irin wannan ibada ku ji wannan wannan rayuwar da aka yanke ta kawai cikin ibada baya fita idan ba ran juma'a ba ko kuma zai je sallar jami'i yana yin sallar jami'i ko zai sulale ya koma gida amma da irin wannan ibada aqwalu addallatu ala adami ridahu li nafsi ga zantuttukansa waɗanda suke nuni bisa rashin yadda shi da kanshi a tare da irin wannan tsananin ibadar da tsananin bin Allah irin nashi amma ga irin zantukan shi قال أبو بكر الحربي سميت سرية أنه قال yace na ji sirriyu sakat wannan mutumin da shekara 88 bai kwantawa yayi baki saboda tsabar ibada ga Allah amma ga abin da yake cewa ana anzuru fi am fi fil yawmi kaza wa kaza marratan yace na kan dauki mudubi in duba fuska ta sau kaza da kaza a kullum dan me yace makafata an yakuna an yakuna kadis wadda yace ina tsoron ka ake fuska ta tayi baki khawfan min Allah dan tsoron da nake an yi tawi da sura ne kar Allah ya fada da sura na ya zama to an mai da ni baki kirin ma ta ata ata ba saboda yawan zalmai na da kuskura kuma ina ku ji me irin wannan ibada dai ma zama cikin mutane ballantana baya fitowa cikin mutane ya zauna baya zuwa ko ina ba masallacin juma'a sai jami'i amma kullum yakan duba kusan sau saba'in yake duba buduri wai tsoron kafin ta shike baki wai saboda yawan kurakuran shi waɗannan ibadu na shekara cikin da wani abu bai taɓa ganin ma ya yi ma Allah wani abu yan uwa mu kamanta waɗannan mutanen fa tashabbahu in lam takunu mislahum in tashabbaha bil kirami falahu mu kasanta waɗannan bayan Allah in ba mu zama irin su ba lallai kamanta bayan Allah samun rabo ne a wajen Allah wannan kenan wa kana yaqulu shi dai sirrin sakat ya kasance yana cewa ashtahi an amuta bi baladin ghairi bagdada yace ina ta'awun Allah ya sa ina tashi mutuwa in mutu a wani gari ba bagdad ba mutumin bagdad da cikin iraki kun dai je wani ibada shi amma cewa yake yana roƙon Allah ya sa in ya tashi mutuwa kar ya mutu a bagdad dalili faqila lahu lima zalika sai aka ce mai me yasa kake son Allah ya karɓi ranka ka mutu ba a Bagdad ba fa kana sai ce akafu Allah ya kabila ni kabari fa abtadiru ina tsoron ka a zo a binne ni kasa ta kyamace ni kabari na yake karba na zo in kunya sai da mutane mai ibada shekara 80 bai kwanta yayi bacci ba shine yake wannan zaton cewa munin ayyukan shi za sun kai ya zama to kasa ta ki karɓa shi waɗannan mutane Allah ya kara musu yadda sai Abu Nasrin بشر بن الحارث الحافي sai wanda suke kira bishrul hafi abin ma'anan hafi wanda baya tafiya da takalmi baya sa takalmi shi kwata kwata a rayuwar shi kwata kwata ko su idan sai ya wani irin injina da suke mai baya masa shi kuma mata sanata sab'in wa 20 wa mi'atayn ya rasu shekara ta 200 da 27 dala jagoran su bayan na muke magana yau rabin rabin su duniya wajen shekara dubu da ɗari biyu dubu da ɗari biyu a shekar suka sani tufanci ba na jiya jiya bane a shi shekara na dubu da ɗari biyu kusan rabin su da duniya wa min aqwali adalati ala kamal ma'rifati yana daga zantuttukan shi waɗanda suke nuna cikar sanin sa da Allah yana cewa la yajidu ala watal akhirati rajulun yace babu wani mutum ɗaya da zai samu daɗin jin daɗi ya samu kan daɗin ainihin ƙasar zaƙin lahira rajulun dukkan mutumin da ya hibbu an yi alfahun nasu dukkan mutumin da ya ɗabbaka ma kanshi sai mutane sun san shi sai ya yi shuhura sai mutane sun san shi sai ya yi shuhura ko ina ana labarin shi ya ce to wannan in ya suke ba zai ɗanɗanin daɗin lahira ba sun ce inna in hubbu suhuri ya ƙasimu suhura san bayyana san shuhura san sai an saka yana karye gadon bayan bayan bawan bayan Allah ne in ko gadon baya karye to babu ranar da za ka iya tashi ballan sana a banka sun ce duk wanda ya matsa wa kan cewa sai an sanki to ya ji ya sani shi bawan so bawan so a ban shi ne kawai ba bawan Allah ne shi cikakke ba wanda kuma yake kyamatar ka a san shi kuma bawan rashin a san shi ne kawai ka zama bawan Allah in Allah ya ga dama ya bayyana ka shi ya ga dama in Allah ya ga dama ya boye ka shi ya ga dama a wa minhum yana daga dai cikinsu abu Sulaiman Abdurrahman bin Afiya ad-Darani shi ne abu Sulaiman ad-Darani yana daga zantutukan shi yana cewa li kulli shay'in alamun kowane abu yana da alamar shi yace wa alamul khizlani tarkul bukai alamar tabewa da asara alama da ke nuna bawa tababbe ne asara ne ya ki gane cewa yana da kusakurai ba da sana ya zauna ya kuka akan kusakuran shi bawa ya kasa gane cewa shi ne kusakurai ne a to ai wanda ya kasa gane cewa shi ne kusakurai ne kai tsaye annabi yake gare sawa ai kai tsaye annabi ya yi ma duniya kudin gora ya ce dukkanin ku masu kuskure ne ko ba haka bane to alamar asara da tabewa in ji a Abu Sulaiman al-Tiharani yace bawa ya kasa gane shi ne kuskure ne ya zo na ya kuka kan kusakurai Allah ya dace da mu a wa minhum yana daga cikin bayan Allah na gargari Abu Hamid Ahmad bin Khadrawayhi al-Balkhi qala Muhammad bin Hamid كنت جالسا عند أحمد بن خضرويه آه na daga cikin dabarun su fa shine Abu Muhammad Ahmad dan Khadrawayhi mutumin Balkha wani malami da yake mai Muhammad dan Hamid yace na kasance zaune wajen Ahmad bin Khadrawayhi wa huwa fi nazi lokacin yana halin fitar rai shi wannan bawan Allah yana halin fitar rai wa kana qad ata alai 95 sanatan a lokacin shekarar shi ainihin 95 yana kwanciyar rashin lafiyar fitar rai gashi yana halin zare za a zare ran shi fasalahu ba'du ashabi an mas'alati sai wasu daga cikin waɗanda suke tare da shi suka yi mai wata tambaya bisa tambaye bisa abin da ya shafi mas'alar ilimi ga kuma a kwance cikin halin fitar rai an mai wannan tambayar فدمعت عيناه داغا يا فشي دكوكا وقال سيتي يا بني يا كي wannan karamin yaro nawa babul kuntu adquhu منذ 95 سنه وهو ذا يفتح لي الساعه لا ادري ابي السعاده يفتح ام بالشقاوه ان لي اوان الجواب sai ce mai ya kai karamin dana wata kofa ce yau shekara ta 95 dama muke yi shekara 95 ko yace wata kofa ce shekara ta 95 yau nake ta kwankwasa ta a bude min yace to gashi nan yanzu nan za a bude min kofa mana yana nufin yanzu nan magana da ake fala ira zan tafi saboda ka shine dalilin kukan shi yace kofa ce yau shekara ta 95 nan ina kwankwasa ta za a bude min yanzu nan za a bude ta sai dai ban sani ba za a bude min da cewa na samu rabo ni dan aljanna ne ko kuma an bude za a ce na tabe ni dan wuta ne ban san wannan ba shi sa ya fashe da kuka yake kuka shekara 95 nan yanzu ne ofishi da kullun nake ce muku kullun tunanin su kuru su ya za su bar duniya ya za su bar duniya maganar barin duniya da imani kullun shine tunanin su shine burin su kuma ina faɗa na nana ta hanyar barin duniya da imani shine ka kiyaye harshenka muddin kai amfani da harshen kai yadda kake so wallahi Allah zai dabaibe shi ranar bar duniya ba za ka iya furta kalmar shahada ba ba za ka bar duniya da imani ba wallahi to raka mai sha'awar yin abin da ya so da harshen shi ya faɗi abin da ya so amma ya ji ya sani lokacin da zai bar duniya zai gane magana da ake gaya mai yanzu son shi ake dole ce ma gyara kafin kai latti masoyinka ne inda kana da tunani wanda ce maka gyara kan kai latti sauraka mu gyara kafin mu yi latti Allah ya sa mu dace saraka ce yaushe zan iya wani jawabi yanzu wannan kofar ana bude ta in aka bude min ita na samu sa'ada to alhamdulillah arziki ne na har abada ana bude ta ko na gana ta ne ko kadewa ta har abada saraka wannan kukan wannan tunanin ne saraka wata jawabi wani irin amsa zan iya baka a wannan halin wannan shine halayen wa minhum yana daga cikin jagororin sufaye Abu Muhammad Abdullahi bin bin bin Ubayk kana yaqulu li fatahi din shafra wani ban Allah shi kuma ya kasance yana gaya ma wani babba yana gaya ma wani a daga cikin almajiran shi ana ce mai fatahu dan shafra yana ce mai ya khurasani ya kasance yana cewa ya khurasani ya kai wannan mutumin kasar khurasana khurasana gari ne kasa ne yana ce ma inna ma yana ce mai إنما هي أربع لا غير كذلك سني متجر متجاور نسوباي أبو بوا بدا هدني باب نبيار كتيا يسو لليني كتايا متكن تايا ووجن كاريسو نفرقو عينك ولسانك وقلبك وهواك إداليانك هرشنك zuciyarka da soye-soyen ranka waɗannan abubuwan su zaka kiyaye guda hudu sai ce fanzur ainaka la tanzur biya ila ma la yahillu ka yi duba zuwa ga idanuwanka kar ka yarda idanuwanka ya rinka kallon abin da bai halatta ba a gare ka sai dai in abin da ya faɗo maka ba yanda ka iya da shi ko ba ka ba saboda mu muna rayuwa a wata al'umma wanda ba mu kaɗai bane muke rayuwa a cikin ta yawa akwai ma akwai bayan Allah da ba za su iya rayuwa a cikin irin wannan wajajen da muke rayuwa nan ba wallahi akwai bawan Allah da ake ce mai a Shehu Umar Luwali in ka ji an ce kauran wali to shi ya kafa gare ko kuma shi ake kira da sunan garin da ake cewa kauran wali Shehu Umar Luwali ne yau ya tsaraban shi da duniya ya fi shekara ɗari da wani abu. Yana auren ya aure ‘yan shawar ɗan kodiyo ne ko dai ya ko jika. Kabarin shi yana nan a ƙauren wani kuma ba su ja ne. Shau mu shau malabla a wasu yana cewa wallahi irin su shau umar wali kaɗai a ɗariƙar shau tijani ta isa ta nuna maka cewa shau tijani hujja ne. Saboda yana da littafi a tsallan na jin littafin nan ya kai baiti aƙalla na jin ko dubu shida ne ko dubu nawa ne dukkan mazabobin nan na na fikihu haka ya ɗauko hujjojin mazabobin yana yana yana bayani akan su duk bangaren ne da ka sani da ilimi yana da littafi da ya rubuta a kai shomar luwali amma kuma ya yadda ya zama almajirin kyau tijjani to dalilin barin shi zaria lokacin zuwan tura mulkin mallaka yace shi idan shi ba zai gane mai makiya annabi ba mala shi ne ya yi hijira ya koma wannan garin har Allah ya mai rasuwa a can mun je maulidi da Allah rama mala mutala har kabarin sa mun je mun ziyarci shi shamar wali to da Allah sai kuma sai ya zo ya rayu a cikin wannan al'ummar da muke rayuwa a cikin ta kana dan tafiya zaka je sabon gari ka wata mata kamar da kaya a jikinta kamar ba kaya ko ba ka bane kafiyatin ariyatin kafiyatun ariyatun da kaya kamar ba kaya to wannan bayan da ka iya a rayuwar da ka iya amma kai amfani da idanuwanka da gangan wajen kallon abin da bai halatta ba wannan malami ce kakkai haka a sannan sai ce a wanzur lisanaka kai duba zuwa ga harshenka la taqul bihi shay'an kakkai da ka faɗi wani abu da harshenka ya alamu Allah ta'ala khilafahu min qalbika wanda Allah ya san abin da ka faɗa kai ma ka san ƙarya kake yi a zuciyarka kakkai wannan وانظر قلبك كالبذكرك لا يكون فيه حل ولا هجر ككذا ممونا قدري ko kiyayya ta wani bawan Allah da ke taka maka ba bai zubar maka ba ka sanya kin shi a zuciyarka kakka haka ala ahadin min al-muslimin daga ɗaya daga cikin bayan Allah wanzur hawaka ka duba soyayyen zuciyarka la ta hawa bihi shay'an min sharri kar ka so wani abu na daga alkhairi yace fa illam fa illam yakun fika hadhihi al-arba'u min al-khisal in dai babu wadannan dabi'oyin guda hudu a tare da kai fa da alin ramada ala ra'atika lalle ne ka tibi to kama ka zuba wa kanka fa karshe kita wallahi kai asara ka tadi Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wata karshen mu wa qala aidan wannan malami da ya ci gaba da cewa a la taghkam illa min shay'in yaduka gadan kar ka mai bakin ciki ko ka damu inda sai dai ga wani abu da ka san zai cutar da kai gobe kiyama duk abin da ka san ba zai cutar da kai a gobe kiyama ba komai girman musiba da bala'i a duniya kar kai bakin ciki kar ka damu da shi ko ne girman shi komai matsalar shi wala tafra illa bi shay'in yaduka gadan kuma kar kai farin ciki da komai sai abin da ka san zai faranta maka rai ranar tashin kiyama sai wadannan bayan Allah fatashabbahu illam takunu mislahum inna tashabbuha bil kirami falahu mu kasance waɗannan bayan Allah ko da ba mu zama to kamar su ɗari bisa ɗari ba lallai kwatanta bayan Allah samun rabo ne a wajen Allah na wa yana daga cikin su manyan bayan Allah da kuma zan tutukan su Abu Sirri Abu Sirri Mansur bin Ammar shine Abu Sirri Mansur bin Ammar wa kana yaqulu shi kuma ya kasance yana cewa man jaza min masaibin duniya duk wanda yayi raki duk wanda yayi raki saboda musibin duniya yayi raki saboda musibin duniya tahawwalat musibatuhu fi dinihi to in yawa sa musiba za ta koma mai musiba a cikin addinin shi saboda su kullun abin damuwar su kar wala taj'al musibatana fi dinina ya Allah kaga sa musibar mu ta zama to a cikin addinin mu ne muddin musibar ka ta zama to ba addinin ka bane to duk girman masifa komai koya take yar kankanuwa ce Allah ya sa mu dace wa minhum Abu Muhammad Ruwaimi bin Ahmad na daga cikin su Abu Muhammad shine Ruwaimi dan Ahmad a daga sai ba ba magana mata sanata salatin wa salatin ha shi kuma ya rasu shekara na ɗari uku ne da ainihin a shekara na ɗari uku da uku shekara na ɗari uku da uku wa kana muqri'an faqihan ya kasance malami ne mai karantar da alqur'ani masanin alqur'ani ne gangaran faqihan kuma masanin ilmin fiqh ne ala mazhabi daud a bisa mazhabar daud zahiri to haka amma nake faɗa nan na ta sufaye suna haɗa biyu ne shari'a ko ce fiqh da kuma abin da ya shafi shari'a da hakika zahiri da baɗi na tare ba wanda suka jahilta kuma sai ka je ma Allah da su zaka zauna lafiya sai Ibrahim ya ce ba ka hada su ba ruwan shi da kai yawa yace kai ba ruwan shi da kai sannan ba komai bane kai a dariƙa yace iznani laysani ni wa laysa fi dariqati shay'un madhubun lam yasluk wa talikum lam yajzu ce mutum bi ba ruwana da su ba fitte shafe ne da su sannan kuma dariƙa ba ruwan da su ba fitte shafe ne da su mutumin da bai hada ma'arifa ta shari'a ba idan ka ɗauki marifa zalla ka ɗauki hakika zalla shauki babu ƙoshi da kai in ka ɗauki shari'a zalla babu hakika shauki babu ƙoshi da kai kuma kai a ɗariƙa ciko ne kawai ba abin da ka sani Allah ya dace da mu wa kana yace ya kula ya kasance yana cewa uquduka ma kullu dabaqati yace zaman ka tare da kowaɗanne mutane minan nasi na daga cikin mutane aslamu min kubuni kama asufiya yake ya fi maka zama lafiya akan ka zauna da jagororin sufai dalili yace fa inna kullal khalqi faqad qa'adu ala rusuli yace su dukkanin jama'a duk ma abota ilimi sun tsaya ne kawai bisa abin da ya shafi zahirin ilimi da ke takarda yace wa qa'ada ta hasihi ta'ifatu ala haqa'iqi su kuma sufaye da Allah ya sanar da su abin da ke takardan sannan kuma ya sanar da su haƙiƙoƙi dala ana shi ya sanar da su haqa'iq wa talibul khalq wa talabal khalq kulluhum anfusuhum bi zawahir shar'i yace dukkan mutane suke kokarin bauta ma Allah kawai da zahirin shari'a yace wa talaba haulai anfusuhum bi haqiqatil wara'i wadannan koyi suka nemi bauta ma Allah da tsantsar tsantsar abin nan a a haqiqa haqiqar wara'u tsantseni tsantseni Allah na kare wa mudawamatu silki da dawwama akan gaskiya faman kaza a adamahum duk wanda ya zauna da jagororin sufaye wa khalafahum amma kuma sai ke ta sabawa da su fi shay'in min ma yatahaqqaquna bihi na daga abin da suke samu na ilimin hakika yake zaki shi kuna jin dalan me yake cewa yace naza Allahu nurul imani bi qalbihi Allah zai tsira hasken imani daga zuciyar shi sai ka ji ya koma yana zakin alqur'ani yana zakin hadisi kai tsaye me yasa Allah ya cire hasken imani daga zuciyarki musa ilimin waɗannan bayan Allah kai tsaye Allah zai dade hasken imani daga zuciyarka ka koma kana zagin alqur'ani Allah ya kiyaye wa minhu yana daga cikin su Abu Hafsin radiyallahu anhu wa min aqwali yana daga zantukan shi yana cewa man lam yatahim nafsahu duk wanda bai tuhumci kansa ba ala dawamil awqat ko lokaci kaga tuhumar kanka ya tsakaninka da Allah ya tsakaninka da Allah ولم يخالفها في جميع الأحوال في إصابة متسكين دكا نهالاي با ولم يجريها إلى مكروهها بكدارا كبسا عند بادا صوبا بادا سوى أذني لوك تزاكي كي بادا سوى أتاج للدراء ألولاء ناتلا أي استغفال إسغاثا عني كتاكي كي هو النبي هكذا في سائر أيامي أصرر لوك تزا كان مضرورا ونر نديني كوي ومن نظر إليها يوم وانده يكي كلم كي bisti hisani shay'i min yana ganin cewa ai ya kyautata shine yanzu komai shine na Allah faqad ahlaka wallahi ya halakar da kai wa kaifa yasihu li aqilin ta yaya zai inganta ga mutumin da yake da hankali arrida annabti yace zai yarda da kai shi wal karim ibn al karim ibn al karim babba dan babba dan babba yana nufin wane yusuf dan annabi yaqub annabi yaqub dan annabi ishaq annabi ishaq dan annabi Ibrahim annabi Yusuf annabi ne baban shi annabi Yaqub annabi Yaqub annabi ne baban shi annabi Ishaq annabi ne baban shi annabi Ibrahim annabi ne shi annabi Yusuf annabi ne dan annabi jikan annabi jikan annabi amma ga abin da yake cewa wa ma ubarri'u nafsi wallahi ba zan iya kubutar da kaina ba inna nafsa la amaratun bisu'i wallahi rai mai matsanancin umarni da mummunan aiki ne in dai annabi Yusuf ke faɗan haka to dan Allah sauran mutan gari da cikan gari kuma kai yayi kamata ka zamo sauraka ka je inda sadatu sufiya su za su iya maka wannan karatu su za su iya maka kake yadda da kanka Allah ya dace da mu yace wannan kenan a wa qala ayman radiyallahu anhu ya kasance yana faɗa dai shi wannan bawan Allah shi ne Abu Abu Hamsin ya kasance yana cewa منذ أربعين سنة yau kusan shekara arba'in in itikadi fi nafsi abinda nake ji a raina inna Allah yanzuru ilayya nazara suqti wa amali tadullu ala zalika yace yau wajen shekara arba'in abinda nake ji zuciya ta take bulle min Allah yana kallo na kallon ma wanda ya fushi da ni ne kuma ayyuka na suna nuna haka Allahu akbar bayan Allah fatashabbahu in lam takunu mislahum mufassata inda ku zama to kamar su ba inna tashabbaha bil kirami falahu kwatanta wannan bayan bayan Allah wallahi samun rabo ne a wajen Allah wa minhum yana da daga cikin su Abu Yazid al-Bistami shine Abu Yazid al-Bistami radiyallahu anhu wa min aqwali yana daga zantuka Abu Yazid al-Bistami yana cewa ma damal abdu matukar bawa ya zamanto ya zunnu yana zaton annabil khalqi a cikin halitta gabaki daya man huwa sharru minhu wanda ya fi shi sharri fa huwa mutakabbiru shine girman kai hujjar a cikin halitta kana jin akwai wanda kai ka fi ka ji kawai kai ka fi kowa zama ba na kirki ba muddin kana jin a cikin halitta akwai wanda ka fi shi zama ba na kirki ba ya fi ka zama ba na kirki ba to kai mai girman kai ya ce ila sai aka ce mai to fa mata ya kunu mutawabiyan to yaushe ne bawa zai zama to mai kaskantar da kai قال سيتي إذا لم يرى لنفسه مقاما إذا نجد دون matsayi. yana jin bai da wani matsayi wala halin bai da wani baya kan wani hali kyakkyawa wata wada amma a kulle hali kuma ya kaskantar da kai ga kowa ala qadari ma'rifatihi gwargwadon sanin shi da rabbihi da ubangiji shi wa bi nafsihi da kuma kai shi qala fil awari ibnu abai lail askandari ya faɗa cikin littafin shi awarikul ma'arif ko yake wa karsu ila yusuf bin asbad an tambaye wani malami da ke cewa yusuf dan asbad ma ga yadda tawadu'i ya ne ƙarshen kaskantar da kai faƙala sai ce an takhru da min baitika shi ne ka fito daga gidanka fala talqa ahadin fala talqa ahadan ba za ka haɗu da wani mutum ɗaya ba illa ra'aitahu khairan minka fa sai ka ji a zuciyarka ya fi ka a wajen Allah lalla na fahimta wa qala shaykh abu hasan ali bin atiq bin bin mumin al-qurasi babban malami abul hasan ali dan atiq dan Abdul Mumin Al-Qurra yake rahimahullahu duk Allah ya tabbata gare shi yace ra'aytu Sheikh Al-Faqih na ga babban malamin nan da muka faɗi sunan shi a Sheikhul Faqih malami masanin fiqh Aba Muhammad shine baban Muhammad Abdullahi bin Abdurrahman Abdullahi dan Abdurrahman bin Muqayyid dan Muqayyid wa kana min al-fuqaha ya kasance cikin malamai sufaye kuma masana cikin wata rana wa yauman na gaishe wata rana وهو يمشي yana tafiya في يوم شاتن a wani yini mai tsananin sanyi kasir al-mabai ga ruwan sama wakili ga tabo fastak balahu kallu sai kare ya taho shi wannan babban malami ya tafi zai taho sai kare shi kuma ya taho haka ma'ana lati kiriya shi kamar yayi yamma karan yayo gaba kaga lati kiriya kenan kuma hanyar lungu ne karami yamshi ala tariqi allazi kana shi a karen ya yana tafiya akan hanyar da wannan bawan Allah shi ma yake tafiya kala wannan malamin shi sai na fara aiki sai na ganshi kadda suka bil haidi karen da ya taho shi ma ya taho sai rabe a cikin bangon wai yana kauce makara yana kauce makara wa amila lil kalbi dariqa ya sama makaran hanya inda zai wuce wa kafa yanta jirhu li yazuza kuma ya tsaya yana jiran sai karen ya wuce sannan zai wuce wahina idin yamshi huwa sannan shi ya wuce falan ma garba minhu kalbu yayin da karen ya zo dab da shi karsarka ra'aytu karsarka makana allazi kana fi sai naga ya bar inda yake ya bar inda yake fara'aytu huwa falan ma garba minhu kalbu ra'aytu karsarka makana allazi kana fi wa nazala asfala sai naga ya bar tudun da yake sai naga ya sauka kasa lala ana ganewa watar kalkalba yamshi fagahu sai ya bar karen ya wuce shi a inda yake mana ya fake ne a waje ne dan tudu nan kuma duk tako da karen ya zo dab shi sai bar nan sai koma saban ya bar karen ya wuce ka ci a kal sai yace falan ma jazahu kalbu yayin da karen ya wuce wasaltu ilayhi sai naje na same shi sai naje wajen shi fa waqatuhu alayhi fa wajadtu alayhi ka'abatan fa wajadtu alayhi ka'abatun sai na same shi cikin bakin ciki da tashin hankali fa qultu tinki ma ya sajidi ra'aytuka al'ana sanata shay'an istagrabtuhu na ga kai wani abu wanda wannan abu ne da ya daure min kai kamar ka ce abin ya daure min kai ya shige min duhu ya haka kai baramaita nafsaka fi din ya kaje bakanka a tabo وتركت الكلب يمشي في الموضع النقي كبر كره wuce a wajen da yake tsaftatacce waje lafiyayye ka kai kuma ka koma sabo fakala ni sai ce mun ba da an amiltu lahu tariqan tahti da ai ka gani ne akan tudu na bayan na sama mai hanya inda zai fita kasa sai ce tafakkar su sai ne tunani wa qultu sai nace tarafatu anil kalbi oke yanzu na daga kaina ina nufin na ku wannan karan kenan a wajen Allah وجعلت نفسي أرفع منه نائل كينا أنا جنة فيه كينا بل هو والله أرفع مني والله نارا إلى الله يأتينا أو جل الله وانا دليلي وأولى بالكرامة يأتيني تنسنت أجرم ما شباني لا تنسنت أجرم ما با شيرا أجرم ما يسي دليلي لأني أعطيت الله تعالى تولى لنا صابا مع الله شبك ريبي صابا مع الله الله أكبر وأنا كثير الذنوب ني mai yawan zunubi ne walkan walkalmu la zamba lau shi baka bai da zunubi komai dan haka fa nazaltu lahu na sauka an mawdi'i daga inda nake wata rasuhu da bar shi yamshi ya tafi alaihi a wajen wa ana al'ana ni a halin yanzu a kafin makata min Allah ina tsoron kar ma Allah ya min azaba illa an ya aku an sai Allah ya min gafara li anni rafa'at nafsi ala man huwa khairun minni dan na daga kaina kan wanda shi bai taba masa digi ba diko cike nake cikin da zulmai dan uwa wannan shine zantuttukan su cikin mai da kansu zuwa ga Allah da daukar kansu ba koman komai ba ba su taba yarda da kansu cewa sunan Allah bane ba su taba ba saboda ka zan mai ninka fatashabbahu in lam takunu mislahu mu kamanta in ba mu zama to kamar su ba inna tashabbuha bil kirami falahu lallai kamanta bayin Allah nan rabo ne sannan sai kuma ku yi kiyasi da masu kiran kansu ɗan ɗari gane a yau to haka muke a'a kokari ake mutum kokari ke nuna mutane cewa shi ne na Allah to kai ne da sun ma yaje je babbata sauran yan uwan shi shine na Allah wali bayan Allah ma'asuni dan uwan annabawa wanda baya sabo haka ne ko ba haka bane kuma haka ne a wajen Allah haka ne ba haka bane annabi ya ce duk duniya masu sabo ne duka ba ko da isa annabi ya faɗi magana ita ce ta wallahi Allah ya kyauta karshen Allah subhanahu wa ta'ala ya gyara zukatan Allah ya gyara zukatan mu a karatun ba mu ƙara shi ba wannan shine zan suka jagororin min na sufaye in aka ce maka ilmomi na hakika wannan shine gwala gwala ilmomin su na hakika ba wani abu daban ba yau ba wani abu daban ba wani abu daban ba wannan ba ba sunan shi hakika ba sunan shi kafirci inda aka ce ba a ibada barin sallah kafirci rabarin azumi in ka halatta barin azumi kafirci halatta haram kafirci amma wannan gwala gwalan zantukan nasu shine ilmul hakikati Allah ya dace da mu Allah ya kyauta karshen mu Allah ya sa ta babu wahala dan alfarma